أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعوة الدم والكفمة باب دعوة الجني لكم رزوة وزقاء دم أتقينهن kisa tashi da tsakani tsakanin wani mutum da wasu mutane don suna neman jininsu ɗan uwansu ya ba su rantsuwa tare da shaida ko mutum ɗaya ne an tsari abi haisama ta radiyallahu anhu daga sahalu bin abi haisama alladar shi ce an rijalin min kuhara'ul ƙaumihi daga wasu mutane kuma manya-manya daga cikin wato ainihin mutanensu aka karɓi wannan hadisi cewa anna abdullahi bin sahal shi abdullahi bin sahal wa muhayyisatu wa ko muhayyisatu da muhayyisatu bin mas'udin a raja ila haibara sun tafi zuwa ƙasar haibara min jihadin asabahun saboda wahala ta same su suka je neman abinci wato irin da mutane za su fita saboda neman wato ainihin abincin rayuwa fa'utiya mahayyasatu sai aka zo bayan sun tafi kasar haifar ɗin sai aka ji wajen mahayyasatu fa'abarahu fa'abara annar abdullahi bin sahal aka ba shi labarin ta abdullahi ɗin sahal ba karkutula a ƙiƙafa an kashe shi wadda haifar aini kuma an jifa sikiriciya fa'ata yahudan sai jojen hudawa faƙala sai ce shi masu ɗin an tun wallahi ƙitaltumuhu ku ne innan kuka kashe min ɗan uwa ƙalu sai suka ce wallahi ma ƙatar na ba mu kashe shi ba faƙabala huwa wa ahuhu wasatu sai shi wato ainihin a wasatu sai dawo gida nan wato ainihin garmudiya sai suka ce suka tafi da shi da wafa a kabala huwa wa ahuhu sai suka fuskanci manzon Allah sun salama shi huwa satu din wa ahuhu dan uwansa wato dan uwansa wato ahuhu huwa satu da dan uwansa huwa satu shi ko sunansa muhayyi satu dan uwansa kuma huwa yi satu ake ce da shi sai suka tafi tare da shi suka fuskanci manzon Allah salama wa abdurrahman bin sahal da abdurrahman kuma dan sahal dan uwan wancan abdullahi bin sahal wanda aka kashe a benin a sai suka tafi tare da uwan da aka kashe abdurrahman kenan ba za haɓa muhayyasatu litakallam to da aka je wajen manzar sama sai shi muhayyasatu ya tafi ya yi magana ya faɗi abin da ya faru faƙa da rasulullah salama sai manzar alasuma ce da shi kabir kabir girmama girmama wato yana nufi yalar rubutun da akwai wane ya bari ya dan fara gabatar da magana sannan shi ya kawo bayanin da ya sani yuridu sunna maza Allah nufin wai da yace girmama girmama yuridu sunna yana nufin girma shekaru wata kallama an hoye satu sai shi dan uwan nasa yayansa sai magana sun ta kallama muhayyasatu sanar daga baya shi muhayyasatu sai magana bayan hoyasatu faƙa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sama ke ta ma an yadu amma in ya ji sahibukun ko da su biya diyar dan uwanku wa imma an ya zanno bi harbin ko ku su mana izini da yaƙi wato idan har suka tabbatar muna cewa su suka yi kisa ga dan uwanku to ko da su ba mu diyar dan uwanku ko kuma su mana izini mu yaƙi tsakaninsu sun ce ba su ba mu diya idan sun karɓi cewa da hakika tunda ba mu san kisa ce an kai ba a sa hakikanin wanda ya ba samun irin wannan kisa idan an kai ko cikin taro ne aka kashe wani to mutane sai a samu sadiya tunda ba a sa hakikanin wanda ya ba su sai aka cika wani ne magana ta ce a ko kuma su na jini mai yaƙi da su waka taba ilaihim sai manzo Allah rubuta musu wannan jawabi izalika a cikin akan abin da ya rike faka tabu in sai suka rubuto manzo Allah su kuma in inna wallahi mu dinnan ma qatalnahu ba mu kashe shi ba fa qala li wa yasatu ومهيسته وعبد الرحمن بن سهل بن سهل sai manzo Allah ce da huwa satu da kuma ya satu da shi Abdul Rahman din yace masa a tahalifuna shi yanzu idan a aka a muka je wato ainihin tare da ku wajen Yahudawa wajen za a zartar da hukunci shin za ku iya rantsuwa wata ta shi kona dan musahikun sai ku wato ainihin tantance jinin dan uwanku kare suka ce la suka ce a ya rasulullah ba mu iya rantsuwa ala sai manzo Allah ce fa ya halifu lakum yahudu to su ku yahuda za mu sa su rance muku domin su barranta daga cewa ba su kashi jinin ɗanku ba domin su barranta daga jinin ɗan uwanku ƙari sai suka ce a laisu musulmun ai su ba musulmai suke ba to suna rantsuwa wannan kuma ta rantsuwa da ma aka yi ne tun zamanin jahiliya tun ba zuwa musulunci irin haka ake idan samu shaida mutum guda sai a samu wani mutum ya zo sai ya yi rantsuwa ya rantsuwa sai a samu dangi ko mutum hamsin ko ko mutum guda biyu rantsuwa shi kadai rantsuwa hamsin sai a zo a ba ku jinin wannan dan uwan naku da kuke nema to shi yasa to sai suka ce ai ba musulmi bane su yahuda fa waddahu rasulullahi sallallahu alaihi min indihi sai dai manzo Allah sallallahu ya ɗauki wato ainihin wato diya ta wajensa ba tare da ma ya karɓo ga huda ba saboda da samar da sulhu da zaman lafiya sai ya ɗauka daga wajensa ga sarki wanda su ko ba asa ilaihim sai ya aika musu mai asal na katara kuma ɗari da fakuwa wala sahal sun sarce wala kadara kada ni min a na katan sai shi ce wallahi ni ɗaya daga cikinsu ma ya sukuwa da ni cikin raƙuma shi ne ya ce wace rakadasta ni min ha na ƙasan daga cikin raƙuman akwai wadda ta yi sukuwa da liya daga cikin raƙuman ya ce akwai wadda ya ce hakika kawai taguwa daga cikinsu ta yi sukuwa da ni wata ta yi sukuwa da shi cikin raƙuman na wanda maza Allah ba suwa a cikin hamura'u wata wata ke ce wannan raƙumar da zai ce na rawahu mutafaku alai an gaba kansa ba da rajulun min ansari daga wani mutum daga kabilar ansari daga wato ainihin mutane madina annan rasulun sallama cewa manzan allah sallama a karakasmatan ya tabbatar da wato rantsuwa da ake ta kasa ba nan da ake rarrabawa a rantse alama kanat alai alama kanat alai fi jahiliyatar wadda kuma ta kasance ana yin ta ne a cikin lokacin jahiliya faƙada zahar su da manzo Allah ya kunce tun gashi ne ya kunce da ita ga su wato mawaya sutu da waya sutu ya ce za su yi rantsuwa din tafi ya hukunci da ita bai da na tsakanin mutane al'ansar daga ta mutanen madina fi ƙatil ada'auhu alal yahudu a cikin kisan da suka yi da'awa cewa mutane wato yahuda su a kashe musu dan uwa din da kaga ba tabbatar ba da'awa ce eh da an tabbatar na'am muna cike da yanzu inda za mu tashi inda aka cewa babu likital albagai babun kisan wato ainihin abuja bagai wato kisan yan tawaye a cikin musulunci mutanen da yan tawaye ne a cikin musulunci to ga hukuncinsu yarda a yi a yi musu kisa a cikin musulunci shi za mu magana a kansa yake cewa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala sallama zara sama ce man hamala alaina salahan wanda yake wanda yake makami ya yake daya daga cikin mu musulmai alaysa minna bai tare da mu wa annabi hurairah radiyallahu anhu annabi sallama daga annabi sallama qala ce man harja an ta'ati wa farakal jama'ata man haraja an da'ati manzala sun ce wanda ya fita daga biyayya ta sarki wata shugabanin musulunci ita ya ta waye wa farakal jama'atar bil jama'a wa mata zai mutu wa mitatul jahiliya zai mutu a irin mutuwa ta jahiliya lokacin da baba musulunci ta rashi harajin musulmi wa an ummu salama radiyallahu anha qalat qala rasul salama manzala sun ce taqtulul amara za su kwato a alfiyatul bagiya alfiyatul bagiya jama'a wato ainihin bagiyatan wato kungiya yar tawaye ce za ta kashe amaru wanda lokacin yakin sayyidina ali da sayyidina wato muawiya wanda a ƙarshe dai su cikin jama'ar sayyidina muawiya ne aka samu suka yi wato wannan abin da ya faru وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله من زال سماشي هل تدري يا ابن أم الأبد يا كي واتو ابن أم الأبد ويكو كاسم كيف حكم الله كاسم كنت الله كو في من بقى من هذه الأمة أتكم من دي يتاوي جوانا الأمة تامو قال لك الله ورسوله أعلم الله دم جنسك سني قال لك لا يجهز على جريها ba a wato ainihin zartar da kisar wanda ya samu rauni daga cikin wani al'umma idan mutum ya samu rauni a cikin wani al'umma to ba za a zartar da kisan sa'i da kashe shi ba idan a yi jinyarsa tsakanin wasu kafirai duniya idan ana yaƙi da mutum ya samu rauni za a iya kashe shi don kada ya ba su wai talali kai zama su talali mulaikutalo asiruha kuma haka ba za a kashe kamamanta ba idan ka mutum daga yaƙi ba ta wurin yaƙi a kashe shi ba za a kashe ba sai in dalili ya zo wannan zai haifar da kisan ɗin kamar ana ganin fitinar shi da kuma cutarwa ta ba za a bar shi ba ya rayu in an ka bar shi zai rayu zai zama illa to wannan shi ana ya kashe shi wallahi talabu ha kuma ba a neman wanda ya tawaye gare ta sai dai idan an same shi wato ainihin kawai sannan a kama shi aka ce in ba san shi ba za a sa ruwa a jallo ana neman shi aka shi kuma da turawan duniya suke idan mutum ya musu tawaye ko wata kungiya ta duniya ta lalaci in mutum ya tawaye za a neman shi ruwa jallo a kashe shi na wanda ya tawaye ba ta gani a ina cikin maganar da muke ita wala ya kasamun fai'uha kuma yaƙin da aka kai ba tare da an ce mutanen da yaƙi ba suka gudu ya zama fai'a wannan shi ma ba za a wato ainihin raba shi ba ga al'umma musulmi ruwahu bazari wal hakim wasahu fa wato wasahu ya inganta shi wa wahimu a sai dai kuma cewa wato ainihin ya yi kokonto ya yi kokonto ya ce kuma ya inganta shi sannan kuma ya kokwanto a cikin wato ainihin ingancin nasa la'anna fi isnadihi kausara bin hakim domin cikin isnadinsa akwai kausar bin hakim ko matarukun shi abin barin hadisin sani ba a karɓa hadisin za wasu ha ce wasu ha an ali ya inganta sai na ali min turukin nahu wata fuska kwatanci irin haka da cewa dai kwatancin bayanin da muka kawo daga sama cewa ba za a wato zata da kisan wanda ya samu ruwan daga ita ba da makamantan su cewa ba za a kashe kamar mai sai dalil ba za a kuma ainihin neman mai gudun wannan al'umma ba ba za a kuma wato ainihin raba dukiyar da an ka samu ta haifar ba kwatancin sa a rajahu ibn abi shebata wal hakim ibn abi shebata ya fitar da shi da kuma hakim wa'an wa'an arfajata bin shuraihi رضي الله عنه قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آتاكم وأمركم جميعا wanda ya zo muku al'amarinku na haɗe wuri guda ba wato ainihin yuridu an yi farrako jama'atukum yana nufi raba wato ainihin haɗuwar kawunanku a katulahu to ku yaƙe su kashe shi a rajahu muslimu a yanzu cikin babu kital jan babu kisar wato ainihin yan ta'adda wato ainihin babin yakar yan ta'adda ko kuma kisan ɗan ta'adda a wakatar murtaddi da kuma wato kashe mai ridda na murtaddi wanda ya ridda wa an abdullahi bin umar kala ce kala rasu sulama maza su ma ce man kutila dunar malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi don rashin ba da dukiyarsa ya mutu wato dan wato ainihin shahidi rahu dawud wani sa'i wa tirmizi wa sahabu kuma sai inganta wannan hadisi wani imran bin husaini radiyallahu anhu kala qatala ya ala bin umayyah rajulun ya ala bin umayyah yayi fada da wani mutum fa adda ahadu ma sahibahu sai ɗaya daga cikin su ya ciji abokinsa fanta za a yada min famihi sai shi wanda aka ci hannunsa sai ya fisga hannunsa daga bakin wanda ya cije sa wanda za a sanya ta sai ya fisto wato ya ciro tare da wato ainihin haƙoran wannan mutumin fata sama ila nabi salama sai aka kai ƙara wurin manza sulma akan cire haƙoran wancan mutumin faƙala sai manza lafi ya adu a hadukun yanku ya ci zufa kamar ya adu fahal kamar da raƙun yake cizo ladi ya talafi babu riya kansa na tafi ga alaihi ba za a bashi diya ba wa lafzul muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasul sallama qala yace qala al abul qasim abul qasim yake cewa sayyidina rasulullah sallama law anna amra tala'a alaikum bi ghairi idni law anna imra'an da da a ce wani mutum sala'a alaiku ya yi danka cikin gidanka bugayar izinin ba tare izininka ba fahazafta hu bi hasadin sai ka jefe shi da a tutsakuwar dutse fafaka ta aina wuce idan suka suka tsiyaye lemikum alaika jinahun ba ka da laifin komi ba za ka ba biya ba mutafaka alaihi wa fi lafzin li ahmad wa niza'i wa zawu ibn hibbana faladiyat lahu ba diya garesa ولا قصاص باكم قصاص قريشي وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار سما يا حكمتي أن حفظ الخوائد أن حفظ الخوائد شوى حقيقة ودعاء حفظ الخوائد cewa kiyaye wato ainihin shinge wato shine na gonarka na shuka kiyaye wannan shinge bin har da rana ala ahliha wato daga ma'abuci wannan gonan shukan ne wani hibzul mashiyatan amma tsare wato dabbobi su kuma billaili da dare ala ahliha na abutan dabbobin ne saboda in ran ta in baka da damar zaka gina kewaye gonanka to yanzu ka tsaya gonanka ka dinga kake ka kawai dabbobi saboda dabbobi da rana sakin su ake yi ba a daure su idan kuma da rana wato da dare ne suka zama zamanto ba za ka je ko da ba kai shinge ba in suka suka yi barna a kama wanda suka yi za a sa biya ga ma'abuta wannan dabbobi wannan shine hukunci na shari'a ta musulunci wannan ala ahalin mashaitan ma asabbat ma shaitun bilai lalle yana bisa ga wata ma'abuta dabbobi ma asabar abin da suka sadar a lokacin da dabbobi wato mashi tuhu bilali a lokacin da wato ainihin dabbobin nasu kai banna da dare wa ahmadu wa arba'atun illa tirmidhi wa sahab ibn hibana wa fi isnadir itlafun wa mu'az bin jabal radiyallahu anhu fi rajulin aslama wato mu'az bin jabal lokacin fi rajulin aslama a lokacin bayanin kisa na da mudumin da ya musulunta sun mutawa hada sai kuma ko bai hude sai manzo Allah ya bada izini a kashe shi da ya zo sai ya ce la a jalisu ba zan zauna ba hatta yi kujala har sai idan an kashe wani ina wa qada'ullah wa rasuluhu wato har sai an zartar da wato hukuncin Allah da hukuncin manzo Allah wa mara bihi sai sai na mu'azzibin dole umarni da bihi sai umarni da a kashe shi ko amara bihi sai umarni da shi a zo da shi fa kujala a kashe shi mutafka alai wa fi ruwata libin da wato ibn dawud da dan dawud wato abu dawud waka na ce la'abi dawud da abu dawud la'abi dawud waka na ce a tattibba kabalar zalika an neme ya tuba shi mutumin gabanin a kashe shi sannan ya ki tuba sai aka ce to a kashe shi wani bin abbas radiyallahu ta'ala an huma an ya ce kala ce kala rasulullah salama an zara sama ce man badala dinahu wanda ya hurar addininsa ya rada kenan fakatulahu a kashe shi wa buhari wa an radiyallahu ta'ala anhu daga risa yanzu Allah da rishi ce an a'ama kana lahu um walad ya kasance wani makawi yana da wata wato sadak um walada tastattumun nabi sallama tana taba alfar manzo Allah sallama a wato tana faɗin munar maganganu kenan wata ka'u fi a kuma tana kutsa cikin alfar manzo Allah yana sai shi makawin ya hane ta bari wala tantahi ba ta hanu ba ولما كان ذات ليلة يعني ذن دري أهذا المئوال في ديكون مغربي waje alahu fi faɗin har sai suka cikin cikinta wata ka'a alaiha sai ya kuma murɗaɗa shi a cikin cikinta faƙatala alhamdulillah sai kashe ta wadda ga zalika nabi salama sai wani labari samun za su mafi ƙarfi ala a shaɗu da ala ce ala a shaɗu ina haɗa ku na shaida ina haɗa ku za Allah salama ce ala a shaɗu lalle ku shaida zala ce ku lalle ku shaida fa inna damaha darun hakika jinin ta tafi banza arba abu dawuda Allahu akbar wa rusatan fiqatan warwa warwa warwa tuhu tuqatan masu ruwayar wannan hadisin wato su amintattu ne sai mu dawo kamta ga kitab al-hudud littafin hudud wato haddi haddi na shari'a ta musulunci da zina da kuma makamantansu